babu yomi babu rajul yuwa ri'u sahibahu babin cewa ya halatta wani ewa wani alwala na'am ya halatta wani ewa wani alwala نعم حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس to ya kama da kuraibu bazara abdullahi abbas radiyallahu ta'ala anhu عن أسامة بن زيد ya karbo daga usama dan zaidu wato masoyin manzon Allah dan masoyin manzo sallallahu alaihi wasallam hibbur rasul sallallahu alaihi wasallam ibn hibbi نعم Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi usamatu ahabbun nasi ilayya a duk duniya ba wanda na fi so irin usama نعم masu wayar suka ce ma ha sha faɗi mata wala gairaha bai ware faɗi ma ba ko watanta ya ce usamatu ya fi kowa soyuwa zuwa gare shi نعم to shi usamatu shi ya ruwaito wannan hadisin نعم to
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama لما أفاض من عرفة yayin da ya taho daga arfa a san da ya hajjatul wada'i نعم lokacin da ya hajjatul wada'i مم.
ya taho daga arfa عدل إلى الشيب sai ya bauɗe zuwa hanya da take gefen dutse فقضى حاجته wato ya biya bukatarsa قال أسامة بن زيد Usama ibn Zaid ya ce فجعلت أصب عليه sai na haɗin na zuba ruwan alwala gare shi ويتوضأ alhali shi yana yin alwala فقلت يا رسول sai ce, ya الله rasulallahi أتصلي za a yi sallah ne a nan a nan za a yi sallah ne shi Fakala.
usama yana ganin magana ba ai- ai ta yi sosai نعم Eh, fakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace المصلى أمامك ai gurin da za a yi sallah sai nan gaba مم.
ba a zo inda za a yi sallah ba saboda a, arfa in an taho daga arfa sunna ce a jinkirta magarba a bari sai an je musdalifa a hada da isha نعم wajjama'a wa qasara illa ahlaha نعم yanda mai mahutarsa ne ke faɗa.
مم.
To, حدثنا عمرو بن علي mm, قال حدثنا عبد الوهاب mm, قال سمعت يحيى بن سعيد مم.
قال أخبرني سعد بن إبراهيم mm, أن نافع بن جبير بن مدئم بن مم.
مدئم أخبره wato a wannan hadisin da ya gabata aka ce ya nuna kenan ashe daidai ne don wani yana ya zuba wani ruwan alwala akan gaɓoɓinsa نعم shine ma abin da shi buhari ya kawo babin dominsa نعم in hakan nan wato kamar ɗegun ruwa da makamantansu don wani ya alwala duk ah, wato daidai ne kenan مم.
yahan daidai kenan مم.
Ah, amma aka ce wato su malamai suka ce amma a ce shi wanda zai zuba ruwan shi ne zai wanke gabar wanda ake wa- zai alwala to wannan karahiya ne sai idan akwai larura in akwai larura to wannan fa amma idan ba larura ai karahiya ne kamata ya shi mai alwala da zamo shi ne da kansa zai ringa cuɗa gaɓoɓinsa ba Na'am.
wani ya cuɗa masa ba مم.
ehem ah, wato akwai hadisi da aka ruwaito inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce ni ba na neman taimako da wani a wajen alwalata مم.
cewa wai ya faɗa wa sayyidina Umar ne sanda sayyidina Umar yake kokarin ya gaggawa zuba masa ruwa to wannan hadisin hadisi ne da malamai suka ce gaba ɗaya bai da tushe نعم Nawawi ya faɗi haka a littafinsa majmu مم.
sharhin muhazzab مم.
ɗaya daga cikin littattafan nan manya na addini guda hudu da ake cewa in dai wanda yake masanin addini ne ko malamin addini bai kamata a ce ba shi da wa'annan littattafan guda hudu ba ɗaya daga cikin shine majmu'u na nawawi نعم ɗayan muhalla na wato ibnu hazm مم.
muhalla na ibnu hazmin sai kuma sunanul kubra ta bai haƙi sai na hudun shine kitabu tamhid na ibnu abdul barri Na'am.
wayannan manyan littattafai ne wanda malamai suke cewa wanda ya tsaya karanta su ya fahimce su to lalle zai san addini hakikanin sani wanda ake bukata wayannan littattafan guda hudu sunanul kubra ta bai haƙi da muhalla na ibnu hazm da kuma tamhid sharhin muwadda na ibnu abdulbarri da kuma majmu'u Mm.
sharhin muhazzab na nawawi مم.
to to a hadathana amr ibn ali نعم قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع وتر بن المغيرة بن شعبة wato wannan hadisin ya kunshi tabi'ai da yawa نعم Eh, ya haifar sa'id al-ansari tabi'i ne Mm.
sa'ad ibn ibrahim tabi'i ne Mm.
nafi ibn jubair ibn mudim tabi'i ne ruwatul mugira ibn shubata tabi'i ne Mm.
shi yasa tabi'ai har guda hudu shi yasa za ga hadisin wato isnadin sa yayi tsawo نعم eh isnadin nasa yayi tsawo tsakanin buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki wajen mutum bakwai ne saboda tabi'an da yawa Na'am.
to حدثني المغيرة بن yana شعبة zartarwa daga mahaifinsa shine mugera ɗan shuba أنه wato كان wanda yake daga banu sakife نعم wanda shi ya musulunta ne dab da za a yi sulhin hudaybiya مم.
kuma wato ya yi gwamna a kufa zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu.
مم.
an ce iya wafati hijira ta hamsin مم.
a wannan littafi mai albarka sahihul buhari hadisan mugera goma sha ɗaya ne نعم hadisan da mugera ya fitar a cikin buhari guda goma sha ɗaya ne to annahu cewa shi mugera كان مع رسول yana الله tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama في سفر a wata tafiya وأنه ذهب لحاجة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi don biyan bukatarsa وأن مغيرة cewa shi mugera جعل يسب الماء عليه ya haɗe yana zuba wa manzon Allah ruwa وهو يتوضأ alhali manzon Allah yana alwala فغسل وجهه ya wanke fuskarsa da ويديه hannayensa ومسى ya shafi برأسه kansa ومسى على kuma الخفين.
ya shafa bisa hufofi مم.
wato Babu kira ta.
ga hadisan da suka zo da cewa manzo Allah ya shafa bisa huffi sun kai matsayin tawatur نعم shi yasa duk ahlus sunnah suka tafi akan cewa yin shafa bisa huffi daidai ne shafa bisa huffi daidai ne saboda wayannan hadisan sun kai a matsayin mutawatir inda jalaluddin suyudi yake faɗa alfiyarsa ta hadisi مم.
خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب له حديث الرفع لليدين والحور والمس على الخفين اها والمس على الخفين تو
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره babin cewa mutum yana iya karatun ƙur'ani ko da alwalarsa ta ruware مم.
ko da a ce alwalarsa ta ruware wannan bai hana ya karanta ƙur'ani ba نعم وقال منصور عن إبراهيم Mhm.
لا بأس بالقراءة في Al-Harun الحمام Mu'tamir نعم ah, wanda yana cikin tabi'ai ah, ya- ya karɓo daga wani babban tabi'in shine Ibrahim ibn Yazid an-Naha'i نعم wanda yana cikin manyan masana fiqh kwarai a cikin tabi'ai مم.
shi Ibrahim yake cewa ba laifi a karanta Qur'ani a ɗakin wanka ba laifi a karanta Qur'ani a ɗakin wanka مم.
to وبكتب الرسالة على غير على غير وضوء.
yanda Nawawi Muhiddin Nawawi ya ciro a littafin Azkar مم.
shine mafi yawan jama'a shafiyawa sun tafi akan rashin karhanci نعم amma a sharhin kifaya na sai mari aka ce a'a bai dace a ce a karanta ƙur'ani a ɗakin wanka ba wannan ko ya dace da abin da mafi yawan malikawa suke kai cewa karatun ƙur'ani a ɗakin wanka bai dace ba نعم to da haka ma hanafiyawa su ma sun ce karahiya ne مم.
suka ce da ɗakin wanka da ban ɗaki ai da tafiyar su ɗaya Hmm.
Ah, da ɗakin wanka da ban ɗaki ai kusan da tafiyar su ɗaya bambancin ɗan kaɗan ne نعم Eh, ah, wato eh, bambancin ɗan kaɗan ne Hmm.
musamman su harafiyawa da suke ganin yau ai ruwan ma da aka yi wanka da shi in dai wankan da aka yi na ɗauke kari ne ai ya zama najasa shi yasa gani suke dama a ɗakin wankan ga- ruwan diddanshin galibi na najasa ne Hmm.
saboda ne wankan da aka yi na janaba ne ko na ɗaukewar jinin haira to a wannan ruwan a wajen su ne kamar najasa yake Eh, shi yasa ba su ga da- ba su ga cewa a sake ma amfani da shi ba مم.
Eh, amma mamalin lantarki shi daga cikinsu shi bai ganin haka to a cikin eh to shi ba wanda suka ce ai bai dace din ba sai ya zama hukuncin bai dace ba Na'am.
yawa amma wanda suka ce ba laifi sai ya zama hukuncin ba laifin ne kenan مم.
to وبكتب الرسالة بارك على فيه.
غير وضوء.
mutum ya rubuta wasiƙa ko da bai da alwala ko da a ce kuwa wasiƙan nan ta kunshi aya ta ƙur'ani ko wani ambato na Allah to وقال حماد عن إبراهيم mhm.
إن كان amma ibn sulaimana malamin abu hanifa Mm.
wanda abu hanifa ya daɗe a wajensa yana ilimi Mm.
yace ya karbo daga ibrahim an-naha'i إن كان عليهم إزار فسلم idan masu wanka a ɗakin wanka sun lullube jikinsu da zani wato akwai zani a jikinsu to za ka wuce kai musu sallama وإلا فلا amma idan ba haka ba to kaka ce za ka yi musu sallama نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مم.
أما كرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس مم.
أن عبد الله بن عباس أخبره abdullahi abbasin ya ba kuraibu labari أنه بات ليلة cewa ya kwana wa- wata dare عند ميمونة a wajen halarsa ‘yan uwar mahaifiyarsa ita ce maimuna زوج النبي mata annabi sallallahu alaihi وسلم wasallama وهي قالت ita maimuna halar abdullahi bin abbas ce ita maimuna ita ce karshe a matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ramzan sahihan muhazzaba نعم خليلي سباء قليه لا زين هولة زهاجيرها رمزا صحيحا مهذبا نعم.
to ita ita ce ta karshe a aure da manzo Allah ya aura Mm.
to نعم فقد عرفي أرد لسادتي a farida wato yace farda ja'atu Na'am.
sai na kwanta in ji Abdullahi ibn Abbas fi arilu sada a fadin katifa ni sai na kwanta a fadin katifa tunda asan nan shi Abdullahi ibn Abbas yana yaro
wadda jara manzo Allah ko da iyalinsa suka ma'ahu fi kwanta a duliha tsawon katifar فنام رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam yayi bacci حتى إذا انتصف الليل har yayin da dare ya raba أو قبله بقليل ko ko ya rage kaɗan a ce dare ya raba أو بعده ko ko بقليل a'a ya bayan ya raba din ne da kaɗan استيقظ رسول manzo الله Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم sai ya tashi فجعل يمسهم النوم عن ya وجهه yana بيده.
shafe alamun bacci daga fuskarsa da hannunsa ثم قرأ العشر آيات الحواتم sannan kuma ya karanta ayoyi guda goma Min suratu Ali Imrana.
waɗanda su ne na ƙarshe a suratu Ali Imrana.
ثم قام إلى Wato ya fi جنب alƙasarawa sau dari wa tilafin laili wannan hin da ayatin li'uli alba.
نعم Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa wata salka wadda take a rataye, فتوضأ منها ya alwala daga ruwanta, ya ɗebo daga ruwan ya alwala, فأحسن ya وضوءه.
kyautata alwalarsa, ثم قام يصلي sannan ya tashi yana sallah.
قال ابن عباس Alana Basin ya ce, فقمت sai na tashi وصنعت مثل ni ma ما sai na kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi.
ثم ذهبت sannan na je فقمت إلى جنب na tafi na tsaya a bangaren sa na hagu فوضع يده اليمنى على رأسي sai ya dora hannunsa na dama akan kaina ya juyo da ni ya dawo da ni daga dama da shi وأخذ بأذن اليمنى ya kama kunnaina na dama yana يقتلها tumkawa a hannunsa wato ya ne masa haka ne don ya saki jiki نعم فصلى ركعتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah raka'a biyu ثم sannan ya ركعتين sake wasu raka'a biyu ثم ركعتين sannan ya sake wasu raka'a biyu Sun maraka a sannan ya biyu.
sake wasu raka'a biyu Sun maraka a sannan ya sake raka'a biyu wato maraka- guda goma sha biyu kenan مم. ثم أوتر sannan ya wuturi da ta da daya ya zama sha uku kenan ثم رجع sannan manzo Allah alaihi salatu wassalam ya kwanta حتى أتاه المؤذن har mai kiran sallah yayi zo ya sanar da shi cewa asuba ta yi فقام manzo Allah ya tashi Masalla.
ya sallah raka'a biyu خفيفتين sauƙaƙa wato raka'atayil fajr نعم ثم sannan ya خرج fito فصلى الصبح ya sallah asuba مم.
ya fito ya sallah asuba da sahabbansa نعم to باب من لم يتورع إلا من wasu malaman الجنوب suka ce a yadda ya zo a hadisin nan cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi ya karanta wannan ayoyin goma نعم ya nuna kenan a shekaratun Qur'ani daidai ne ga wanda ma bai da alwala ko da yake aka ce masu kafa hujjar nan hujjar su ba cikakkiya ba ce me yasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran mutane su yake ba a Na'am.
wajen bacci Mm.
shi ya faɗa cewa tanamu ainaya wala yanamu qalbi Sallallahu alaihi yasa wasallam.
shi bacci baya warware masa alwala yasa an an gama ya tashi daga bacci yayi alwala to yayi ne kawai dan tazidi Allah.
ba wai dan alwala tasa ta warware ba eh ba dan alwala tasa ta warware ba Mm.
to
babu man lam yatawarra illa min al-ghashil mus'ili ya babu wanda bai ga cewa alwala na wajaba ba sai fa idan mutum ya yi bacci bacci mai nauyi amma dan ya yi bacci sassauka wannan alwala bata wajaba ba ko kuma ya yi suma suma da take sama sama bata tsananta ba to shi ma alwala bata wajaba ba a kansa
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدته أسماء بنت أبي بكر أنها قالت a ita kakar ta sa- wato kakar fadima Mm.
ita ce asma'u ya abubakar نعم a sayyidatuna asma'u ya sayyidatuna aisha Mm.
ita fadimatu yan munzir ce munzir kuma dan zubairu ibn al-awami kuma munzir dinnan dan asma'u ne Mm.
shi yasa ita fadima matar hisham ibn eh, urwata wato eh, da kakarta da kakar eh, mijinta duk ɗaya ce Eh, ah, wato ita asma'u ita ta haifi uban fadima kuma Ah.
ita ta haifi urwatu shi yasa auren kamar na ɗan wato yar ya ce da ɗan ɗan ƙani aka hada Mm.
duk uwa ɗaya uba ɗaya suke Mm.
to نعم ita kakata ta sai da tana asma'u نعم yar sai da na abibakar Mm. أنها قالت ta ce أتيت عائشة زوج النبي صلى shi الله yasa a عليه nan وسلم aka samu nusohi biyu akwai nusa da take cewa an jaddatihi نعم akwai nusa kuma an jaddatiha wanda kowanne daidai ne eh kowanne daidai ne نعم kakar ta hishamu ita ce kakar ta fadima نعم eh kakar hishamu din ita ce kakar fadima din dai نعم annaha qalat cewa sayyidatuna asma'u ta ce أتيت عائشة زوج النبي صلى زوج النبي صلى الله ya عليه ji wajen وسلم aisha wato kanwarta mata annabi sallallahu alaihi wa sallama حين خسفت الشمس ya- yayin da rana ta buya فإذا الناس قيام sai na ga يصلون mutane a tsaye suna ta sallah وإذا هي قائمة sai تصلي na ga gata ita ma aisha tana tsaye tana sallah فقلت ما للناس nace da ita a me ya samu mutane ne فأشارت sai بيدها ta yi نحو min nuni السماء da hannu wajen sama ba kya ganin ba rana rana ta buya وقالت سبحان ta ce الله subhanallah ashe baki gane ba baki fahimta ba فقلت آية na ce ashe wannan wata alama ce فأشارت ta yi nuni da kanta Allah an kwarai aya ce
فقمت حتى تجلى نيل غشيم a asma'u ta ce na tsaya ni ma tare da su har sai da na ji jiri ya ɗauke ni kamar na suma وجعلت أصب sai na haɗe na ɗebo ruwa ina zubawa a kan kaina فلما انصرف رسول الله yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato nan shine mahallin shahidi a hadisi Na'am.
cewa wannan abin da ya same ta bai a ce alwalarta ta warware ba Na'am.
Ah, wannan jirin ko suman da ya same ta sama sama tunda suman bai zurfi ba ba a ce alwalarta ta warware ba نعم
ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah حمد ya الله go- ya godiya ga ubangiji Wa suna ya alaihi.
yabo gare shi ثم قال sannan yace ما من شيء كنت لم أره illa qad في ra'aytuhu fi مقامي هذا ba wani abu da da can ban gan shi ba sai ko an nuna min shi a wannan matsayuwa tawa sai wannan tawa duk abin da ma da Allah bai nuna min ba sai da aka nuna min حتى الجنة والنار kai har aljanna da wuta wannan tayi a ce hattal jannatu Na'am.
wan naru Na'am.
ya zamo kamar adafi ne akan min shay'in نعم an dubi muhallin min shay'in din Na'am, tunda na'am.
shay'in din nan mubtada ne Na'am.
duk da cewa an sa masa min za'ida نعم ta yi kuma a ce hattal jannata wannara ta yi kuma a ce hattal jannati wannari Na'am.
kowanne dai na yiwa ta fuskar na hau Na'am.
to ولقد أوحي إلي an min wahayi أنكم تفتنون في القبور cewa ko dinnan sai an tambaye ku a kaburburan ku مثل أو قريبا من فتنة الدجال wannan wahalar tambayar nan ta kabari ta kai kamar ba wahalar masihu dajjal ko kusa take da haka
لا أدري أي ذلك قالت أسماء fadima ta ce ta mance a cikin wannan guda biyun wanne ne asma'u ta faɗa
يؤتى أحدكم za a zo ga ɗayanku yana kabarinsa فيقال a mai ƙwaro lahu a ce da shi ما ما علمك بهذا الرجل me ya sanin ka game da wannan mutum ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan wasu suka fa hujja cewa sannan ashe ana budewa ga shi wanda yake kabarin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za a tambaye shi daga cewa ya kasan wannan yana ganin sa a sannan
fa ammal mu'minu amma wanda yake mumini ko ne yake hasu kankance ya yarda da annabtar manzo la adari ayi zalika qala Fadima ce ta ce na mance ko dai muminu ko mukinu a asma'u ta faɗa fa yaqulu sai ya ce ko muhammadur "Ah, rasulullahi Muhammadu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati ya zo mana da hujjoji da suke tabbatar da cewa shi annabi ne Fa- ya zo mana da shari'a fa ajabna muka ansa wa amanna mun ba da gaskiya mun bi shi fa yuqalu sai mala'ikun nan da suka zo tambayar su ce da shi nam salihan ka kwanta kana cikin jin daɗi kana cikin nutsuwa
faqad alimna in kunta la mu'minan mun tabbatar kai dinnan mummuni ne
wa ammal munafiqu amma wanda yake munafiki ko wanda yake mai kokonto la adari ayi zalika qala asma'u fadima ta ce namance wanne ne a cikin asma'u ta faɗa ko dai ta ce munafiko ko murtabu
fa yaqulu la adari in an tambaye shi me sanin ka game da manzo sai ya ce ai shi bai sani ba سمعت الناس يقولون wai شيئا shi ya ji mutane ne dai suna faɗar abu فقلته shi ma ya bi su ya faɗa ba wai dan ya yadda ba ya bi su ne ya faɗa ba wai dan ya yadda ba Mm,
باب مسح الراس كله ya to sai shi kenan sai ya gamu da azaba sai ya gamu da azaba to wani malin kokoton a cikin manzan Allah ne ko kuwa eh a cikin a cikin wanda kuma ya kokonto a manzo a game da lamarin manzo Allah ai ya kokonto akan duk lamari na addini tunda addinin gaba daya ai manzon ne ya zo da shi Eh, shi wannan hadisi aka ce wanda suka ruwaito shi duk mutanen Madina ne duk mutanen Madina ne kuma ya kunshi riwayatul aqrani domin Hishamu da matarsa Fadima sa'o'i ne نعم Eh, kuma akwai haddasani akwai haddasana akwai an akwai kala kuma wannan hadisin nan gaba zai zo a kit- eh, wato a baya gabata a kitabul ilmi da kitabul da harati zai zo nan gaba a kitabul kusufi da kitabul itisami da kitabul istihadi da kitabul sahawi muslim ma ya ruwaito hadisin a kitabul salati to babu masil ra'as kullihi babu cewa a alwala a shafi kai gaba daya لقول الله don تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce وامسحوا برؤوسكم ku shafi kawunan ku gaba daya ya zama bar kamar za'ida ce نعم yadda shi buhari ya fahimta fahimtar buhari a nan ta dace da fahimtar imam malik Na'am.
radiyallahu ta'ala anhu shi ma imam malik ya fahimcewa dole sai an shafi kai gaba daya
وقال ابن مسيب sai dole musayyib ya ce المرأة بمنزلة الرجل mace tafiyar su ɗaya da namiji تمسح على ita ma رأسها dole ta shafi kanta kar ta ce za ta shafi la'a kallabi ko dan kwali ko abin da ya kama da haka
وسئل مالك an tambayi imamu malik أيجزء أن يمسح على الرأس ya isar wa mai alwala a ce ya shafi wani bangare daga kansa bai shafi duka ba
فاحتج بحديث عبد الله بن زيد sai ma malik ya kafa hujja akan cewa haka bai wadatar ba Mm.
da hadisu abdullahi zaidun wanda za a faɗa nan gaba نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد wani mutum ya ce da abdullahi zaidun هو جد عمرو بن يحيى shi wannan abdullahi zaidun din kakan amrin ne hayal mazini ne wato majaz domin ba wai a hakika ba domin ammin ubansa ne ammi ne na ubansa shi yasa kakan amrin ne hayal mazini shine dan uwan abdullahi bin zaidun to
اه تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ka iya nuna min yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala فقال عبد الله بن زيد wannan نعم ya nuna kenan ashe tun zamanin sahabbai wajen koyarwa akan yi amfani da koyarwa a aikace نعم ba wai koyarwa ta bayani da baki kawai ba نعم a'a akan hada da nunawa a aikace sai abdullahi zaidin ya ce نعم kwarai فدعا بماء ya ce a kawo ruwa فافرغ على يديه ya zuba akan hannayensa فغسل ya wanke مرتين hannayen nasa sau biyu sun marmaba sannan ya kurkura baki wasan ya sara sa- ya shaka a hanci ya face salasan sau uku sun magasala wajen ahu sannan wanke fuskarsa sau uku sun magasala idan yi mara sannan ya wanke hannayensa sau biyu biyu ilal mirfi ya kaili zuwa kusassarin hannu sun ma masahara sahu sannan ya shafi kansa da hannayensa fa aka bala bihi ma ya wa taho da alfara su ya dawo da su bada bi muqaddamira ya fara shafar daga wajen magabacin kansa daga wajen goshi hatta zaba bi ma ila qafahu bi hatta ya tafi bihi ma da hannayen nasa ila kafahu zuwa wajen ƙeyarsa sun maradda huma ila makani sannan ya dawo da hannayen zuwa wajen da ya fara shafar daga gare shi sun magasala wannan shine hujjar imam malik na'am ta cewa ba gashi an nuna cewa gaba ɗaya aka shafa ba na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa gaba ɗaya na'am Mm, su wajen malikawa da kuma wajen hanafi am hanabilawa shafa kai lalle a shafa gaba daya na'am shafi'awa ku suka ce ko da yatsa uku ma mutum ya ya dora ya isan masa amma a shafa gaba ɗayan yafi na'am hanafiyawa ku suka ce eh, in ya shafi rubi in kan ya wadatar masa to sun magasala rijlaihi a sannan ya wanke kafafunsa
babu gasalar rijlaini ila ka'abaini to kuwa ta shi na na a idan ya gama ai idan a kaifa ma masaha wa au aba azza'ahu yanda mai risala yake faɗa duk yanda mutum ya shafi kan nasa in dai ya gama ya isa masa illa iyaka wannan sifar da aka faɗa ita ta fi kyau